بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وأما القضاء فقال في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وبينا السماء الدنيا بمصالح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وقال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال في الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد عبد غيره كما أخبر في مو- في غير موضعه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقول الخليل عليه السلام لقومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في- كانت كانت له قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وهذه كلمة تقتضي براءة من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك كما قال تعالى في آية أخرى وإن كذبوا وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومن ظن من الملائكة أن هذا يقربا منه بدين الكفار فهو من أكثر الناس وأكثرهم كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر وإن الله سبحانه وأن ما قضى شيء وأن إلا وأن وقع وأن وأن
وأن الله سبحانه ما قضى لشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب بالكتب كلها بالكتب كلها إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau takwas ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 4 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdussalam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na 76 idan ba mu manta ba shekul islam ibn taimiyya yana mana batu ko bayani akan a wasu kalmomi waɗanda suka zo a nan suka na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke da ma'anoni guda biyu akwai ma'anarsu ta ɓangaren a wato halitta da kuma ma'anarsa ta bangaren addini akwai abin da Allah ta'ala ya halicce shi ne yana bayanin halittarsa ne samar da shi akwai kuma abin da Allah ta'ala yana bayanin shar'anta shi akwai bambanci tsakanin abin da kawai ana batun samar da shi ne kasantuwarsa ne zai iya kasancewa cikin abin da Allah yake so ya yarda da abin zai iya zama kuma abin Allah baya san shi bai yarda da shi ba bai shar'anta shi ba akwai abin da Allah ya shar'anta ya sanya shi addini ne na umarni da hani ya yi umarni da abin da yake mai kyau ne na wajibai da mustahabbai ya kuma hana abin da yake mara kyau ne na haramun da abubuwan da suke shiga cikin makaruhai da sauransu to wannan janibin addini kenan janibin shari'a to akwai kalmar al'irada da kalmar al'amru wal qada wal idn wal tahrim da al ba'th da al irsal da al kalam da al ja'l waɗannan kalmomi duka suna zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu wani lokaci su zo da ma'anin da ma'anar addini al kauni wani lokaci kuma su zo da ma'anar addini al shar'i wanda a wancan satin ibnu taymiya ya ambata mana misalai game da su to karashe na waɗannan kalmomi akwai kalmar qada yace wa amma al-qada fa qala fil kauni fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn al-qada shine ko dai yazo da ma'anar zartarwa Allah ya zartar da abu ya samar da shi ya zartar da shi ko kuma yazo da ma'anar wato hukuntawa alƙalƙaza bi ma'anar al'amur ya zo da ma'anar umarni Allah ya yi umarni da abin ya shar'anta abin sauraka in ya zo da ma'anar Allah ya zartar da abin wannan ba yana nufin cewa lalle abin nan da Allah ya zartar yana son abin ba a ya samar da shi domin shi ne mahalicin dukkan komai Allah ce faƙaɗahun da saba samawacin fi yau mai ne Allah ta'ala yake maganar halittar sammai da ƙasa ya ce faƙaɗahun da sai ya kammala halittarsu qadahun da anan ya kammala halittarsu ya cika halittarsu fi yawmaini a kwana biyu qada bi ma'ana faraga Allah ya gama halittarsu ya kare kakaf fi yawmaini a cikin kwanaki guda biyu wanda su ne ranar alhamis da ranar juma'a to ga gana alqada'u nan ba qada'un ne shar'i ba qada'un ne kauni yana nuna samar da sammai da ƙasa ba yana nuna shar'anta wani abu ba ko umarni da wani abu haka nan Allah ta'ala a suratul baqara yana cewa idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya hukunta wani abu wato ya zartar da wani abu idan Allah ta'ala ya zartar da wani abu ya so samar da wannan abun ya so wannan abun ya kasance fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kadai yana cewa wannan abun kasance sai ya kasance kaga anan qada ba yana nufin umarni ba ba yana nufin izini ba yana nufin idan Allah ta'ala ya so samar da wani abu ya zo zartar da wani abu to yakan ce kun fayakun alqada wannan anan ma'anarsa alqada ne kauni wa qala fi dini amma ta bangaren addini sai Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya hukunta ya yi umarni kaga anan qada bi ma'ana amara bi ma'ana aujaba bi ma'ana wassa duk ma'ano duk saka iya fassara qada da waɗannan da waɗannan ma'anoni ce qada bi ma'ana amara Allah yayi ubarni Allah yayi ubarni kada a bauta wa kowa sai shi yayi ubarnin a kyautata wa iyaye saboda haka bauta masa wani abu ne mai kyau da yake so wani abu ne da ya shafi addini Allah ya ce a bauta masa shi kadai haka nan biyayya ga iyaye da kyautata musu shi ma Allah ta'ala ya umarni da wannan ya wajabta wannan ya yi wasiya da wannan ana iya samu cikin bayansa waɗanda za su bi wannan umarni su bauta wa Allah shi kadai ba za su bauta ma wani tare da shi ba su bi iyayensu ba za su saba musu ba ana kuma iya samun waɗanda za su kauce ma wannan umarni su bauta ma wani tare da Allah ko su bauta ma wani Allah su saba wa iyayensu maimakon su yi musu biyayya saboda haka za a iya samun wanda zai yi wannan za a iya samun wanda zai saba wannan umarni saboda haka anan umarni ne sabanin kaza ta farko da ta baya da muka karanta idza inna ma amru idza qaza idza inna ma amruhu wa idza wa idza qaza amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kaga can kaza ubangiji ya so zartar da wani abu to kuma babu wani wanda ya isa ya dakatar da wannan abu Allah ta'ala ya tsotartar da shi babu wanda ya sai zakatar da shi ba ya da alaka wannan da addini amma na biyu din nan da muka karanta ko na uku din da muka karanta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ba za ka ce ubangiji ya kaddara ba ba za ka fassara cewa ubangiji ya kaddara ba za a bauta ma wani sai shi ba to da ya kaddara haka to da kowa sai ya bauta masa da ba za a samu mai bautar wani Allah ba da ba za a samu mai sabawa iyayensa ba kun fahimta kun gane bambanci tsakanin alqada'ul kauni da alqada'u ash-shar'i ad-dini saboda inda ka dauki ma'anar qada'a nan da cewa ma'anarsa qada'un ne kauni to duk abin da Allah ta'ala ya hukunta faruwarsa to babu wani wanda ya sai dakatar da shi duk abin da Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa babu wanda ya sai dakatar da shi to da kuwa haka yake nufi da kaza anan yana nufin kaddara to da ba za a samu wani mai bautar wani Allah ba sai a samu kowa Allah yake bautawa da ba za a samu mai saba wa iyayensa ba amma a zahiri gashi nan muna gani akwai masu bautar wani Allah akwai wanda suke bauta ma wani Allah akwai masu bautar duwatsu akwai masu bautar gumaka akwai masu bautar itatuwa akwai masu bautar rana da wata akwai masu bautar shedanu da iskokai akwai masu bautar rana duk dai akwai gasu nan iri-iri ana bauta musu sannan akwai masu bautar Allah shi kadai sannan akwai masu hadawa su bautawa Allah su bautawa nan Allah to kaga ya nuna ashe anan qada ba tana nufin kaddara ba an gane ko shi yasa yace ai amara qada anan abin da yake nufi yayi umarni to kaga ce Allah yayi umarni yana bada umarni ayi kaza yana hana abin da yake hanawa ya kuma ba wa dan adam damarsa da zabinsa ya ba shi cikakken ya ba shi cikakken yancinsa ta yabe umarni din ko ya kibi shi ne abinda Allah ta'ala ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama kuma ya kafirce ubangiji ya bashi wannan damar ya bashi wannan bashi'ar yayi wannan ko yayi wannan saboda anan umarni ne ba kaddarawa bace amma inda kaddarawa ce to dole ne sai ya imani shi yasa mala yace anan ma'anarsa amara وليس المراد به قدر ذلك ba ana nufin Allah ya kaddara haka ba fa innahu qad ubida ghayruhu saboda me saboda ai an bauta ma wani ba Allah ba da kaddara waye da ba za a bauta wani sai shi da ba za ka samu wanda zai bauta ma wani ba Allah ba kama akhbara fi ghairi mawdi'in kama yadda shi Allah da kansa a wurare daban-daban alqur'ani ya bada labarin cewa wasu sun bauta ma wani ba shi ba wasu sun yi bautar wani abu ba shi ba ka qaulihi ta'ala kamar fadarsa ta'ala ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله Allah ya ce wa ya abuduna min dunillah kuma suna bauta ma wani ba Allah ba kaga ashe an bauta ma wani ba Allah ba ashe kaga da kaddarawa ce to ba za a samu waɗannan ba gashi Allah ya ba mu labarin cewa akwai su akwai waɗanda suka bauta ma wani ba Allah ba ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum abinda ba zai iya cutar da su ba ba zai iya amfanar da su ba wanda babu cutarwa tattare da shi bare a ji tsoron sa babu amfanarwa tattare da shi bare a so shi so na koli amma duk da haka suka bauta masa wa yaquluna haula shufa'una inda Allah suna cewa waɗannan su ne za su cece mu a gurin Allah da haka sun sun yadda akwai Allah sun yadda Allah ta'ala ana bauta masa to amma suna ganin babu komai a bauta ba wani ba ba Allah ba domin a tunaninsu wanda suke bauta waɗin zai iya ceton su ranar gobe kiyama a gaban Allah to a shahid a nan hujjar ibn taimiyya a nan shi ne wa ya min dunillah ce suna bauta ma wani ba Allah ba kaga wanda ya nuna kaza a can ma'anarta amara ba kaddara ba wa ƙaunin khalil li qaumihi da fadar annabi ibrahim badadayin Allah ga mutanensa Allah ta'ala ya ce annabi ibrahim ya ce afara aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace afara aitum ma kuntum ta'budun ashe ba ku ga abinda kuke bautawa ba ashe ba ku ga abin da kuka kasance kuna bauta masa ba antum wa ba ukumul aqdamuna ku da iyayenku na farko ku da iyayenku na farko fa innahum aduwwun li to dukkan waɗannan abubuwan da kuke bauta ba Allah ba makiya suke gare ni illa rabbal alamin sai Allah ubangijin halittu shi kadai to a shahid anan hujja ta ibnu taymiya anan shine ma kuntum ta'budun ashe akwai wani abu da suke bauta ba Allah ba kuma annabi ibrahim alayhi salam yace wannan abin da suke bautawa shi abokin gabansa ne makiyinsa ne to kun ga da Allah suke bautawa annabi Ibrahim zai ce makiyinsa ne Allah yayi togaci ya ce illa rabbal alamin kaga ashe suna bautar abubuwa tare da Allah suna bautar Allah sannan suna bautar gumakansu shi yasa annabi Ibrahim yayi togaciya an fahimci dalilin da yasa annabi Ibrahim ce illa rabbal alamin saboda suna bautawa Allah sannan kuma suna bauta ma wani Allah wato suna hada Allah da wasu a cikin bauta to sai ya ce abinda kuke bautawa da ku da iyayenku duk waɗannan abubuwa makiya suke gare ni sai dai ubangijin halittu wannan shine wanda baya cikin makiya wanda yana cikin masoyana sai na ci gaba da faɗar sifofin Allah ta'ala saboda haka anan kaga ashe akwai waɗanda suka bauta ba wani ba Allah ba kuma ba Allah suka bauta ba kuma abinda suka bautawa din ga wanda yake da tauhidi suna bautawa abinda ya waje bai yake yayya da shi wa qala ta'ala sannan akwai inda Allah yake cewa kad kanat lakum uswatun hasana kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah قد كانت لكم أسوة حسنة للي كنا دا كيكاوا أبن كوي في إبراهيم دنغنا دا لمرن النبي إبراهيم كنا دا أبن كوي ميكيو دنغنا دا لمرن النبي إبراهيم والذين معه دا ودن دا سكي تالد شي إذ قالوا يا إن دا سكتشي إذ قالوا لقومهم يا إن دا سكتشي ومتانسوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله mu ba mu ba ba ku ba mu ba abin da kuke bauta ba Allah ba mun barranta daga gare ku mun barranta daga abin da kuke bauta ba Allah ba kafarna bikum mun butulce muku mun kafirce muku mun muku tawaye wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan gaba da kiyayya ta bayyana ta bayyana tsakaninmu da ku kenan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kadai kaga ashe kenan akwai wani abin da aka bauta ba Allah ba wanda har ta kai annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi suka ce ba mu ba abin da kuke bauta annabi Ibrahim alaihissalam a tarihin a kissarsa da Allah ta'ala ya labarta mana a cikin alkur'ani bai gaya mana wasu da suka yi imani tare da shi ba a inda ya fara da'awa a iraki in banda annabi lut fa amana lahu lut in ban da shi sai kuma matarsa sara amma ba a gaya mana cewa akwai wasu da suka yi imani da shi ba saboda haka anan ka ɗauka jami'in da aka yi anan ana nufin waɗannan din annabi ibrahim da matarsa da lut amma asirarsa ba a gaya mana cewa akwai wasu mutane tare da shi ba an gane ko shi yasa a hijirarsa ba za ku ji cewa an yayi hijira da wasu mutane ba da ya je masar daga shi sai matarsa sannan Allah ta'ala yake cewa qul ya ayyuhal kafirun kace ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna ba zan bauta abinda kuke bautawa ba wala antum a'biduna ma a'budu kuma ba masu bauta abinda nake bauta bane wala ana a'bidun ma abattum kuma ni bazan zama mai mai bautar abinda kuke bautawa ba a yanzu ba na bauta abinda kuke bauta kuma nan gaba ma ba zan zama mai bauta kan kusa rai nan gaba zan yi laushi in dawo in bauta abinda kuke bautawa wala antum abiduna ma abud kuma ba ku zamo masu bautar abinda nake bauta ba lakum dinukum waliya dini ku ke da ku rike addinin ku ni ma rike nawa wa hadhihi kalimatun taqtadi taqtadi bara'atahu min dinihim wannan maganar tana hukunta barrantarsa daga addininsu cewa ba ruwan shi da addininsu la taqtadi ridahu bidhalika ba wai ta yadda da ba wai tana nufin cewa ya yadda da addinin su da yace lakum dinukum waliya din ba wai yana nufin cewa ya gamsu ya yadda abinda suke yi da su ci gaba da yi daidai ne shi ba ya ci gaba da nashi daidai ne a'a abinda yake nunawa kamar yadda shekul islam yake faɗa a nan yana nuna cewa ba shi ba addinin su ba shi ba addinin su kamar yadda su ba ba ruwansu da nashi addinin كما قال في الآية الأخرى كما إنك فداء وتآير دبم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون إذا سك قرية وإن كذبوك كما إذا سك قرية تاكا فقلت كشي لي عملي أي كنانا قليلي wato aiki na ni ya shafa bai shafe ku ba walakum amalukum kuma aikin kuna gare ku ma'ana aikin ku ya shafa kowa shi zai ga sakamakon aikinsa ba zai ga sakamakon aikin wani ba kowa na shi zai gani wa ana bari'un mimma ta'malu kuma ni ba ruwana da abin da kuke aikatawa kaga wannan ayar ta kara fito maka da maganar karara cewa annabi alaihi salam annabi alaihi salatu wassalam cewa ni ba ruwana shine barranta din da yake cewa suratul kafirun tana tana hukuntawa to ibnu taymiya duk yayi wannan shimfiɗa ne akan ƙarin bayani akan waqada in ba kula anan ya dan sabawa manhajin da ya bi a sauran ayoyin da ya zo maganar waqada sai wannan dajiyar ya tsaya ya ƙara fito da waɗannan abu saboda me saboda a nan akwai waɗanda suka rika fakewa da waɗannan ayoyi musamman wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iya suka ce Allah ya kaddara ba abinda za a bautawa sai shi don haka duk abinda aka bautawa Allah aka bautawa waɗanda suke bin addinin wahdatul wujud da suke cewa la wujuda illa illa wujud la wujuda lil makhluq wa innamal wujudu wujudun wahid shine wujudul khaliqi babu wani sabuwa sai ta Allah saboda haka duk wata sabuwa da ka sani kake gani ta ko mecece to ta Allah ce saboda me saboda suka ce Allah ta'ala ya riga ya kaddara babu wani wanda za a bautawa sai shi don haka ko me kaga ana bautawa kawai ka yadda Allah ake bautawa don haka waɗanda suka bautawa gumaka Allah suka bautawa waɗanda suka bautawa dan bariki Allah suka bautawa ce wanda suka bauta wa ɗan maraƙi a zamanin annabi musa alaihissalam ba ɗan maraƙi suka bauta ba suka ce allah suka bauta suka ce kuma faɗan da annabi musa alaihissalam ya yi wa haruna ya masa faɗa ne akan dan menene yake musu inkari kun gane wai yana wa annabi musa faɗa ne akan yayi musu inkarin bautar ɗan maraƙi ba wai yana masa faɗa bane akan yaya basu suna bautar ɗan maraƙi ina mamakin yadda za a rubuta wannan da sunan magana ce a addini da musulunci kuma wanda yake rubuta wannan yana daukan kansa waliyin Allah kamar ibnu arabi a cikin fususul hikam abinda yake faɗa kenan magana da take cikin jawahirul ma'ani kenan wannan magana akwai cikin jawahirul ma'ani cewa waɗanda suka bauta wa ɗan maraki Allah suka bauta ba ɗan maraki ba saboda Allah suka ce saboda Allah yana da kishi ba yadda za a yi su bauta wa ɗan maraki ba shi suke bauta ba kuma ya kyale su ba su ƙone ba da nan take za su ƙone saboda kishinsa to amma kaga sun bauta sun kwana lafiya ya nuna cewa shi suke bautawa suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada aghyaru min Allah ba wanda ya fi Allah kishi to yadda kasancewa ba za ka kana gani a yi maka ba daidai ba kan wani abu na huruminka ba za ka kyale ba ai suka ce to ba yadda za a Allah yana da kishi no ya fi ya fi ka kishi ya ga ana bautar dan maraki ba shi ake bauta ba dan maraki ake bautawa kuma ya kyale a ci gaba da bautar nan ko ya ga ana bautawa gumaka kuma ya san ba shi ake bauta ba gumaka ake bauta kuma kishin sai ya ki motsawa ya kyale su kaji inda suka to kaga waɗannan su ne ibnu taymiya yake kira al-malahida din su yake kira al-malahida al-mulhid shine wanda bai ma yadda akwai wani addini ba wanda bai ma yadda akwai addini ba saboda inda ya yadda da addinai menene amfanin aiko annabawa me amfanin saukar da littafai ya aka yi aka shata gari aka raba gari tsakanin annaba da al'ummominsu me yasa har Allah ta'ala zai rika saukar da azaba akan wasu al'ummomi mutanen annabi nuhu mutanen hud mutanen salih mutanen shu'aib mutanen annabi musa in dai har duk abin da suke yi Allah suke bauta dan me Allah zai halaka su me me amfanin zuwan annabawa kuma kenan kaga wanda zai yarda da waccan akidar bai ma yarda cewa akwai wani addini a doron kasa ba duk abin da ake yi daidai ake yi shi yasa ibnu arabi yake cewa aqadal khalaiq fil fil ilahi aqaidan wa ana taqattu jami'a ma taqadu yace halittu ko mutane suna da aqidoji daban-daban akan akan Allah ta'ala wani yace akwai Allah mai sifa iri kaza kaza wani yace Allah sa dutse ne wani yace Allah sa ruwa ne wani yace itace ne wani yace kwankwamai ne kowa ya faɗa aƙidarsa game da Allah ya ce wa ana taƙattu jami'a ma taƙadu ya ce to ni duka waɗannan aƙidojin aƙidata ne to duka aƙidojin nawa ne ne saboda haka in ka ce akwai Allah ɗaya tilo a sama wanda shi ne ya halicci sama da ƙasa to aƙidata ce in ka ce Allah uku ne to aƙidata ce saboda haka shi ba ya da wata aƙidar da ba tashi ba shine wahdatul adyan cewa addinai guda ɗaya to shi yasa suka da suka zo kan kissar annabi Musa alaihi salam suka ce annabi Musa fadan da yayi wa Musa har ya kama kansa ya annabi Musa ya wa Haruna har ya kama kansa da gemun sa yana ja ai yana masa fada ne dan menene zai matsawa banu Isra'ila dan sun bauta wa tare da cewa ayoyi ga su karar ayoyin duka duka sun fito da maganar ga sunan ana karantawa da kaza kawo musa min ba'di min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimina menene wa kanu zalimina sun mai da dan maraki Allah sun kasance azzalimai ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتني من قبل أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن إن إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم ظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نزل من كانت قرآني zai zo ya ce wa annabi Musa yana faɗa ne akan yaya zai faɗa yaya annabi Musa annabi Haruna zai faɗa an bauta da mare ka duba abin nan a cikin a cikin suratu Taha kissar kissar samu samiri din da ya kawo musu abin nan annabi Musa yake cewa annabi Harun ma mala'aka alla tattabi'ani idh ra'aytahum dallu afa asaita amri idh ra'aytahum dallu me ma'anar dallu sun bace idan menene da kaga sun bace hanya kai ba za ka bi ni ba ka rabu da su dan me ba za ka bi ni ba ka rabu da su to kaga kaga a zo a ce abinda suke ba ba dalal bane huda ne shari'a ce kuma Allah suke bautawa lokacin da ya wayo zuwa ga samiri qala ma khatbuka ya samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi wa qabadtu qabdatan min athari ar-rasul fa nabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذا yadda annabi annabi Musa alaihi salam yayi da wannan dan maraki da su suke cewa Allah ne na farko ya faɗi ukubar da za ta samu samiri ya ce ka je a rayuwarka za ka cewa lami sasa ka a taba ni ka in taba saboda haka kaga dole ya zama ba wanda zai matso kusa da shi shi ma ba zai matsa kusa da kowa ba duk wanda zai rabe shi to zai ji kamar an watsa masa wuta to kaga wannan akwai rayuwar akwai abin da ake kira asijinul infiradi a kama mutum a daure shi shi kadai ba a barin kowa ya shiga inda yake ya fi kowanne azaba yana daga cikin abin da yake zama keta haƙƙin dan adam to shi wannan gaba ɗaya rayuwar ta zama masa asijinul infiradi ba zai taba kowa ba wanda zai taba shi kuma akwai alkawar lokacin ka yana nan da za a zo Allah ya kama ka da azaba inna laka maw'idan lan tukhlafa yana nan zai zo ba zai saba ba sannan yace duba abinda kake bauta wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akil lanuharriqannahu za mu kokkola shi sannan za mu daidai da shi mu sheke shi a cikin teku sannan Allah sannan annabi Musa ya ce inna ma ilahukum inna ma ilahukum Allahu allazi la ilaha illa huwa ce wannan shine abin bautar wasu a kulle shayin ilma to wanda zai karanta waɗannan ayoyi kuma ya cewa annabi musa ya yi faɗa ne akan an matsawa masu bautar dan mariki to saboda wannan a lokacin ibn taimiyya aƙida ce da ta yi ƙarfi a lokacinsa ta yi ƙarfi masu wannan da'awar kuma a dimashq kasan ibnu arabi shi ma dan garin ne duk da ya riga su ibnu taymiya ibnu taymiya zai samu ya rasu to amma akwai wadanda suna girmama shi suna daukan shi wali kamar irin kamar su ibnu nasr al-manbaji abin nan nasr nasr al-manbaji yana girmama ibnu arabi yana daukan sa babban wali to shi yasa dalilin da ya sa ibn taymiya da ya zo kan kaza nan shine ya tsaya yayi wannan dogon bayanin ya nuna cewa ai an bauta ma wani ba Allah ba kuma Allah shi ya faɗa haka ba wai mu muka ce an bauta ma wani a shi ya faɗa wa ya'buduna min dunillahi shi yasa ya ce wa man dhanna min al-malahidati anna hadha ridan minhu bidinil kuffari fa huwa min akdhabin nasi wa aktharihim wanda duk cikin fandararru waɗanda ba su yadda akwai Allah ba ko ba su yadda akwai addini ba suka ɗauki cewa waccan magana ta lakum dinukum waliya dini cewa ai yana nuna ya yadda da addinin kafirai fa huwa min akzabin nasi duk wanda ya wannan zato ibnu taymiya ce ya fi kowa zama makaryaci yana daga cikin waɗanda suka fi kowa zama makaryata wa akfarihim yana daga cikin waɗanda suka kowa kafirci kaman zanna anna qawluhu kamar wanda yayi zaton cewa fadar Allah wa qada rabbuka bi ma'ana qaddara cewa wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah yana nufin Allah ya kaddara ba za a bauta wa kowa sai shi ba cewa anna Allah ma qada bi shay'in illa waqa'a suka ce duk kuma abin da Allah ya kaddara sai ya faru saboda haka ashe tunda yace a fadar su ya kaddara ba za a bauta ba kowa kan ku bauta kowa sai shi to ba zai yi a bauta ma wani ba shi ba waje ala ubadal asnami ma abadu illallah ya mayar da waɗanda suka bauta wa gumaka cewa ba su bauta wa kowa ba sai Allah fa inna hadha min a'zamin nasi kufran bil kutubi kulliha ce wannan yafi kowa kafircewa duk littattafan Allah duk tattafan da Allah ta'ala ya saukar tafai ne waɗanda suka zo da maganar bautar Allah shi kaɗai da kaucewa duk wani abu da ake bauta ba Allah ba to mutum ya zo kuma ya ce duk wanda suka bauta gumaka Allah suka bauta kaga duk ya kafirce ma waɗanda littattafai sannan mala ya ce
فقال تعالى في بعد الكون كامل وانا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا بلاد الديار وكان وعدا مفعولا وقال في بعث الدين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأما لفظ الإنسان فقال في الإرسال الكوني ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تحطهم أزا وقال تعالى وهو الذي يرسل الضياء بشرا بين يدي رحمته وقال في الدين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى إن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أما لكم الدعوة فقال في كوني وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقال في الدين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا صاحبة ولا وسيلة ولا هام na'am malam yace wa amma lafzul ba'thi فقال تعالى في البعث الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس تتوشي تبا كلمة البعث أكوي البعث أي قوة wanda take aikowa ce ta kauni ba wai tana nufin abin da Allah ya aiko din ya zama ya zama karbabbe yardajje a gurinsa ba Allah dai ya so wannan abin ya kasance ya aiko wannan abin ya kasance kamar inda Allah ta'ala yake cewa faƙala ta'ala fil ba'thil kauni inda Allah ta'ala yake faɗa game da wannan nau'i na aike amma a halit na halitta ba na addini ba ce fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid fa idza jaa wa'du ulahuma Allah ta'ala yana magana da banu Isra'il cewa idan wa'adin daya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya yi alkawari cewa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu to barnar farko idan kuka yi ta ba'athna alaikum sai mu aiko muku ibadan lana wasu bayi namu uli ba'sin shadidin ma'abota tsananin karfi tsananin yaki fajasu khilal ad-diyar si ta yawo tsakankanin gidaddajin ku wa kana wa'dan maf'ula kuma wannan alkawari ne abin aiwatarwa wato kaga anan ba'athna alaikum ba alba'su dini bane alba'su kauni ne Allah zai aiko musu wasu mutane waɗanda za su yake su saboda ka waɗanda za a aiko din nan ba lalle ne su zama wasu zababbin Allah ba ba lalle ne su zama waɗanda Allah zai turo su domin su yaƙi banu Isra'ila a lokacin su kasance wasu mutanen kirki ba saboda haka za mu ga a tarihin banu Isra'ila lokacin da suka cika suka yawaita banna suka kaucewa addinin annabi Musa alaihi salam Allah ya sallada musu ashuriyuna mutanen Iraq wanda su su ma ba Allah suke bauta ba ya sallada musu abin nan a mutanen rumawa ya sallada musu rumawa sun yi ta kashe su wanda su ma ba Allah suke bauta ba ya sallada musu babiliyun mutanen babil su ma ba Allah suke bauta ya sallada musu fursu su ma a lokacin ba addinin Allah suke ba maguzawa ne to kaga waɗanda Allah ya ta sallada musu ya ta dora su a kansu suna yaƙansu suna gana musu azaba za a ga cewa ba wasu zaɓaɓɓu ba ne a gurin Allah ba wasu ne da Allah ta'ala ya zaɓe su yake son su ba sauraka kalmar ba'asa a nan ba tana nufin alba'asu dini ba ne tana nufin alba'asu kauni wa qala fil ba'as dini amma a dangane da ba'as aike wanda yake da alaka da addini sai Allah ce huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma shine wanda ya aiko fil ummiyi na cikin waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu ummiyai su ne larabawa waɗanda ba san rubutu ba san rubutu ba san karatu ba da wanda ita ce sifar su ta farko kafin zuwan musulunci sifar larabawa ce kafin zuwan musulunci ba su damu da su rubuta ba ba su damu da su karanta ba saboda haka komai sai dai su rike shi da ka waƙe-waƙensu su ne kundayensu na tarihi a nan suke aje tarihinsu da nasabarsu da da abubuwan da suka kasance a rayuwarsu na yaƙe-yaƙe saboda kowace al'umma tana alfahari da mawaƙan cikinta saboda su za su rera waƙar da za ta aje musu tarihinta tarihin wani al'umma da kakanninsu da iyayensu da abin da suka yi na alfahari haka ba su damu su rubuta wani abu ba to a cikinsu Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma shi ma annabiyul ummi ne shi ma baya rubutu baya karatu don su fahimci cewa jinsin su ne ba zuwa ya koyo ba ya zo zai musu burga inda zuwa ya koyo sai su ce kawai don ya je ya yi karatu sai rena su to a cikinsu ya taso har girmansa har lokacin da ya fara ce musu shi annabi ne ba su san yayi yawace yawace a kasashen duniya ba da za a ce a can yaje ya koyo abin da yake karantawa sauraka a cikinsu ya taso haka wannan sifa ta ummiya dangane da su ba wai sifa ce ta yabo ba sifa ce ta yabo ga dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi kadai kuma sifa ce da take nuna mu'jizar da Allah ya bashi duk da yana ummi ya zo da abin da ya gagari duniya duka duk da yana ummi ya zo da hanyoyin gyara dan adam da zukata abinda ba a taba samun wani mai kawo gyara a cikin a cikin al'umma ko a duniya wanda yake da irin wannan ba ya zo da hanyar shugabanci da babu wacce ta kai tashi duk da bai karanta ba bai rubuta ba to kaga wannan shi daukaka ce gare shi amma kai in ka zauna ummi to fa baya kaci kan ka ce ai annabi ummi ne kai ma ummi ne a baya kaci eh shi daukaka ce dan ya zo da abin da ba wanda ya isa zo da shi har duniya ta tashi Allah ta'ala ya bashi ilimin da ba a ba wani dan adam irinsa ba ya san Allah sama da yadda kowa ya san shi sauraka yana samun wahayi ne daga Allah yana samun iliminsa kai tsaye daga Allah shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsibu asharu hakaza wa hakaza ba wai yana nufin cewa al'ummar ta ci gaba da zama ummiya ba mu duba mu ga farkon wahayi da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar farko da aka fara masa wahayi da ita ita ce me iqra kaga ashe so so ake yi karatu a wannan lokacin ya shiga duk wani gida daga cikin gidaddajin Qurayshawa wannan mutum da ya zo musu zai zo musu da wani abu na ilimi wanda za a sami wanda za a sami ya shiga kowane gida cikin gidajen Qurayshawa aka yi batun karatu aka yi batun rubutun ba tunda an yi batun alƙalami اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم saboda haka aka yi batun karatu aka yi batun rubutu a ayoyin farko guda biyar da Allah ta'ala ya fara saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana akan ummi ya yi magana da ya aiko musu da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suna ummiyai domin ya fitar da su daga wannan jahilcin zuwa ga ilimi Allah ta'ala ya dauko ya aiko musu da rasulan minhum wani manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi da zai rika karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma yana sanar da su littafi yana sanar da su hukunci yana sanar da su hikima wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu ayoyin Allah duk sanda ayar Allah ta sauka zai karantar da su ita zai nuna musu ayoyin kuma aikace domin tilawa tana nufin ka karanta abu ka bi shi sai Allah ta'ala ce watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ba wai ana nufin kawai ka karanta shikenan ka kwanta kai bacci ba ka karanta ka bi domin kalmar tala tana nufin ittaba haka innal ladina yatluna alkitaba ba wai ana nufin kawai masu karatunsa kawai su buɗe ka baki su ta karatu amma ba sa aiki da shi suna karantawa suna bi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu kuma suna ganin aiki da alqur'anin aikace shine ma'anar yatlu sannan kuma wayu zakkihim yana ba su tarbiyya at-tazkiya shine at-tarbiyya ba to kawai ba ilimin zai ba su ba kawai su kwashi ilimin su tashi a'a zai musu tarbiyya kaga wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka da Allah ta'ala ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ne wato babban manufa cikin manufofin da Allah ya aiko annabi saboda su ya aiko shi ya karantar da ilimi sannan kuma ya ba da tarbiyya saboda haka kaga ashe in wani yau ya ce sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama duk alalace suke waye soka annabi ya soka domin abin da yake nunawa annabi sallallahu alaihi bai iya bada tarbiyyar ba ko bai yi ba da haka suka zan ba su da tarbiyya ko kuma a'a yayi amma bai iya ba saboda haka ya kasa cin nasara dole ɗayan biyu in ka yarda ya iya tarbiya kuma ya yi nasara ya za ka ce sabansa sun lalace yau a ce an baka ɗalibai karantar da su ka zauna shekara da shekaru kana karantar da su abinda aka ɗora maka karantar da su ka karantar da su bayan kwashe shekaru ɗin nan a zo a yi jarabawa an baka ɗalibai ɗari aka ci karantar da su ɗari ɗaya kawai a zo a yi jarabawa sai a ga mutum hudu ko biyar ne suka ci jarabawar wa za a fara cakuma malamin ko dai baya karantar da su kawai ha'inci yake yi sai ya zo kawai ya sa hannu ya zo ya tafi kasuwa ko kuma a'a bai iya karantarwa ba saboda haka yana ta yi amma bai iya ba saboda haka su kuma ba sa ganewa shi kuma bai fahimci ba sa ganewa ba to duk wanda ya ce sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama zamansa da su zaman shi zaman su da shi ba su dauki tarbiyarsa ba ba su yadda da shi ba zaman munafici suke cin amana suke yana yin yana barin duniya suka watsar da dukkan koyarwarsa suka yi ridda suka cutar da gidansa da matansa da 'ya'yansa da iyalansa wannan yana yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tarbiyyar ba ko bai iya tarbiyyar ba daidai yake da wancan malami mai zuwa ya sa hannu ya tafi kasuwa ya bar yaransa babu babu karantarwa in kuma har ya yadda annabi yayi nasara kamar yadda mu ahlus sunna muke faɗa to babu shakka ba a taɓa samun wani a tarihi ba tun kafuwar duniya ko ba za a samu ba har Allah ya naɗa ƙasa wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya karantarwa don haka ba za a taɓa samun wata makaranta da tafi makaranta annabi tarbiyya ba ba za a samu ba mu wannan ita ce aqidar mu don haka cikin mu waye yafi girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce annabi bai iya ba ko wanda zai ce Allah ya ɗora wa annabi wani aiki amma ya kasa tun da gashi dai kun karanta wayu zakkihim da Allah me ma'ana wayu zakkihim ya ba su tarbiya su tsarkaka sai ya kasance kuma duk ba tsarkakan ba wanda suka fi kowa zama da shi suka fi kowa shiga da fici da shi su suka fi kowa kuma lalacewa a gurin su abubakar da umar da usman babu waɗanda suka fi lazimtar annabi kamar waɗannan sauran asharatul mubashari na biljanna babu waɗanda suka fi lazimtar annabi kamar waɗannan in ya fita su fita tare da shi in ya dawo su dawo tare da shi in yaƙi ne tare suke in ya ci su ci in ya zauna da yunwa su zauna da yunwa amma ka ce kuma su suka fi kowa lalacewa wanda suka fi kowa shakuwa da shi kuma su suka fi kowa lalacewa ai ba mummunar aƙida irin aƙidar shi'a wallahi saboda gaba ɗaya addinin take rushewa daga tushe domin duk wanda ya ce makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi nasara ba to ban ga kuma wanda zai zo ya bude makaranta ya yi nasara ba kaga duk wannan karatun sai mu daina wallahi inda za mu yi aƙidar shi'a ba kamata duk mu daina wannan karatun to wace nasara za ka yi ga alƙur'ani ana saukar da shi ɗanye shatab bai yi tasiri ba sai yanzu bayan shekara 1400 da wani abu sannan zan karanta shi ya tasirin na fa annabi iya karantar da qur'ani ne saboda bai kamata ma wani dan shi a yauce zai karanta zai bude makaranta ba ko ya ce zai karantar ya fa annabi iya karantarwa ne to annabi kun ce bai iya ba bai yi nasara ba kai wa za ka karanta kai nasara Allah ka raba mu da shi'a to kaga anan ba'asa fil ummiyina alba'su anan alba'as ne dini aike ne a addinance ba kawai aike ne kamar wancan ba na farko da muka karanta ba'asna alaikum ibadan lana kaga nan an aiko ne wasu kawai mayaka amma nan Allah ya aiko manzo ne zababbe saboda kaga alba'su anan alba'su ne dini hakanan inda Allah yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut kuma hakika mun aiko da manzo cikin kowace al'umma yana cewa ku bauta wa Allah ku nisanci duk wani abin bauta ba Allah ba sauraka ba'athna anan ita ma ta addini ce tunda annabi aka aiko wanda Allah ya zaba yake san shi ya aiko shi da wani abu da yake so saboda haka albasu anan albasu ne addini ba irin na farko ba wa amma lafzul irsal haka nan shi kuma lafazin shi ma lafazin al-irsal al-irsal shi ma yana nufin aike to shi ma yana zuwa da al-irsalul kauni da al-irsalul dini irsalul kauni shine Allah ya aiko wani abu wato ya halicci wani abu da zai kawo shiga ga mutane wanda ba ba ya da alaka da wani abu addini don haka zai za a aika shi ga wanda yake kafiri da mumini da kowa da kowa ma kamar inda Allah ta'ala yake aiko yake cewa alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza ashe baka ga yadda muka aiko da shaidanu ga kafirai ba suna hankada su hankadawa saboda haka Allah ta'ala yake aiko da shaidanu kaga aike a nan ba aike ne na addini ba Allah yana ba su iko ya ba su wata dama akan kafirai saboda sun zama yan uwansu sun zama abokansu kawayensu to sai aiko su su rika ƙara wato ingiza waɗannan kafiran suna ingiza su ingiza mai kan turuwa da haka da ya ga ya ɗanyi sako-sako sai ya ƙara ingiza shi sai ya kara zabura akan abin da yake na kafirci da ya ga ya dan fara dan lamo haka sai ya kara zunguro shi shine ma'anar ta'uzzuhum azza yadda mala'iku suke aiki wajen wato yiwa muminai fata na gari to su kuma haka shaidanu suke yin aiki wajen su ga sun halakar da sun halakar da abin nan sun halakar da kafirai da haka duk wanda ya bar hanyar Allah to shi kenan shaidanu ne za su wabce shi Allah ka kiyashe mu to kaga arsalna anan aike ne amma ba arsalud dini ba ma'ana Allah ya sake su ya ba su wannan damar haka nan Allah ya ce huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati shine wanda ya aiko da iska ya sako iska kaga arsala anan ba irsal bane dini irsal ne kauni halitta ce Allah ya saki iska ba daidai take da aiko annabi ba amma dangane da addini sai Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira lalle mu mun aiko ka kana mai shaida kana mai bushara kana mai gargadi kaga anan aike ne na addini ba daidai yake da wancan arsalna shayadina ba haka nan inda Allah yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiko da annabi nuhu zuwa ga mutanensa shi ma kaga aike a nan aike ne na addini saboda abin da Allah ya aiko wanda Allah ya aiko nuhu alaihi salam wani ne da Allah yake son shi haka nan abin da ya aiko shi da shi wani abu ne da Allah yake so na addini haka nan da Allah inda Allah ta'ala yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas saboda ka rusul anan manzanni ne saka aike ne wannan wanda shi ma na addini ne Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku kamar yadda ya zaɓi jibril alaihissalam ya zama shi ne yake kai kawo da wahayi daga Allah zuwa annabawansa wa minan nas haka ne yana zaɓa daga cikin mutane kamar yadda ya zaɓi annabawa da manzanni waɗanda suka zama su ne waɗanda yake ba su sako don su isar da shi ga sauran mutane lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah